wanda in ba a yi haka ba ke kamunga ita ko kamunga al'ummaci za ta bayar da ɗalar yana za su ba gaba wani magana da kiyayya ta ga ni'imar ma'auni mai girma ce inda aka hajja ni'imar littafi wani zallar hadida Allah ta kuma mun saukar da bakin karfe an zallar ta bari ba ta'alar hadida Allah ta saukar da bakin karfe minni an yi ta bari ba ta'ala yana daga ni'imar Allah saukar da bakin karfe an auzagar hadida samar da bakin karfe shi ne babu shari'a da gaske amfanin bakin karfe an faɗi ɗan kaɗan daga ciki shi ne a ba'asar shadidin yaƙi matsananci a cikin ƙarfe in ka diba wuƙa kibiya mashi garkuwa rigar surke duk abin da za a gani abin da aka ala ta yaƙi to baƙin ganne ne wuƙa ta rufi da shi aka yaƙi shi cikin ƙarfe wama na su min nasu kuma ga amfani masu yawa ga mutane kai an ma kuda ce babu wani aiki a nan duniya ba shi sai an gama shi da bakin kanne ko ko da abin da aka aikata da ƙarya Allah ya samar da bakin ƙarya suka sarrafa da yawa ta duniya a duniya don mutane suna da ƙarfin bukata ga ƙarfi Allah ta baraka wa ta'ala min kamar rahmatu yana daga cikin rahama sai ayyukan nabi duk abin da bukatan mutane ta tsanan da zai wata ilai gare shi to ta na yawaita wannan abin kuma ya kowace hanyar samar da wani abin duk abin da bukatuwan mutane ta karanta gare shi shi ko sai zan waye galin mai tsada don haka mutanen duniya abin da sun kai bukata gare shi wanda farari su lafa kuma mu wannan suka sheka da shi yanzu wannan kirka da muka sheka da shi da an mai da shi mai tsada kamar kuɗi da mutane za su ga zama gawa su ne da yawa amma sai Allah mai da sarari ya ko ni zama ara kana kwance kana sheka kana jaruka yana shiga da rita kana aiki kana sheka kana jaruka yana shiga da rita ko ni kake kana cikin wadace rita da wanda sarari wanda muka shaida a cikin da zai yanke da su mutum ya mutu a cikin mani gauga tsafta ka ga shaida a cikin sarari an ka ga Allah bai sa mashi a maki ba ba har sai ka tafi da ba ka ta bari ka tafi da kake so da kun ba ka wala ta kalli shai an hanta ba ka tsora makanka cewa wani sai kayi abu kaza sannan ka samu rikin lafi Allah ya hana wajen saboda saboda cewa ala ayi halin arziki ko wani hali a shi dai ɗan adam yana mutum da kinka ɗan kai shi ta fiye da kake dama ba a samu wani masara ce mai kangara wanda cewa yau zai killace iskan sarari sai an biya ga mutane sai tsora masara ce da kun ya sarari iskan sarari ko kuwa sanya haraji laginan linnas aru don abu ne wanda kowa bai yi wadatuwa ba da shi ba kowa bai yi wadata shi ya wadatu bai sai gabar mutum to sai Allah ya sa ko abin da ka bi ma dukkan sheda shi ne ruwan sha mutane sun tsananta a cikin bukatar ruwa bayan sanar shi buƙatar su zuwa ga shaita isin buƙatar zuwa ga sarari ishe mafi tsanani ne hali fi wunan ma'i daga buƙatar zuwa ga ruwa don su ruwa kana iya hankuri ba ka sha ruwa ba rukuta don haka Allah ya mai da ruwa a zamun ma'i kalila wayar ruwa ta karanta don haka ne ba makawa ka tona rijiya wata riga ba maka ka gangara jeje ko gurbi ka nemo wata wani ka ɗebo ruwa wata shi wata na isha amma a don haka ka ga shi ruwa ka ga sai ka sai gurbi ko jeje ko gina rijiya ka sai ka ɗebo amma in ka rashin tsakana kwance kana wani shi amma da duk da haka shi ruwa Allah ya sauke shi kwarai mai arhare da yawa to bayan ruwa mai bimai a cikin bukatu ɗan adam shi ne bakin ƙarfi ba ka iske wani aiki face ɗan adam yana da bukata da shi ne daga bakin ƙarfi a manya-manyan sana'o'in duniya guda hudu ne al-zura'atu noma wani ya kasu da saka da gine-gine da farauta da waɗannan su ne asalin dukkan an ka gaba ɗaya a zaratu ta gano ma to an ka ga ɗan adam ba makawa sai ya ci da sanar lafi da ama ba ɗan adam ba kwaman ko annaba Allah da mai da su gangar jikin da ba su abinci kallon sauran ɗan adam da ba su hutu zai annabta don haka tun Allah ce ba da Allah da sanar lafi da ama Allah ka yi ɗan adam da ba su abinci ba don haka labar da mai da su ba maka su an yi ba to shi ko zama bai yi ba sai da bakin kare da kare ne za ka so da kasa ka juya ta kuma ka ce ma iri cikin kasa ka gyara ka wasan ki ka tsabtace ma'ana ka nome ka yi noman mahaular jina'i na bafi abin ajiyar shuke-shuke a tsabtace shi sai da bakin kare wai za a harin samu in girbi ya yanzu ta to ta jiro bakin kare girbi ta jiro karfe da girbi shine kwashe da adda idan kuma an tashi tukuka da nika ne sai an kai injin wurin kare in ka tana hadisi ko ko in ba sa karin ba sai an jiki kare ya yi aiki shine kamar turmi da kamar ya ta an sa kare an sassaka ta kare an sassaka turmi sannan ya zama ta kwarya da turmi sannan dai sai da kare ya ba ta jin da za ta turmi da kamar ya idan ana nuna abinci to ai ba makawa daga aidamu ko to ya masa ko jire mun yi tana haraji duk waɗanda ba makawa sai an gama da cikin karni to bayan noma shi ne sai aliyaka da saka kaga ɗan adam ai ɗan adam ba kamar dabba ba ne dabba ita abba ta nutsuwa da cikin amma ɗan adam ne ba makawar wannan nutsuwa an na dabba tana tana tsirara da shi da adam ba makawa daga zuwa to kenan idan na adam ba makawa sai ya yi zuwa to ba makawa daga baka annabi shi ne faka ai ko in saka ba ta yi wa illa bil hadis da bakin kare da an sa bakin kare sai an yi karhe an yi san an yi an sassaka abubuwa da kwalashi da da jiyan jemawa da sauransu yanzu bayan saƙa sai gini da gini da kayan da don haka duk waɗanda ba makawa daga wajen ƙare sai an samu ƙin ƙare a yi zarfi sai an samu ƙin ƙare a yi adda sai an yi samu ƙin ƙare a yi a yi abin sassaka ɗifce ko su suka katako ko su kiri ba su karkata katako wani malmina a kwanu ولما البناء ولما البناء ذنب الشجين من بيت يكون فيه tun an ce ɗan bai yiwuwa ya zanna tsirara to ba makawa min baitin daga gina ɗaki ya kuma biyu da zai zauna ciki ba zai zanna daji ba kamar dabbobin daji wasan da ta ko sarauta ba makawa daga sarauta to shi da adam mafarjan bai kamata bai yiwa ga ɗan adam ya rayu shi kadai ai ba makawa daga yin gani intima'i ba makawa daga sashi ya jinji daga sashi minal intima'i jama'a ba makawa a jinjina da jama'a a cikin gari jama'a to yanzu abin da zai koyo da sarauta shi ne taruwar jama'a idan aka ce an tara mutane ba makawa sai wani ya gwada mu wani to ba makawa shi ko wannan mai zalunci da gwada mu wani ƙarni ne rafi ba makawa yana da hazirin ne rafi ba makawa a fito wanda zai kuma da zalunci to wannan shi ko shi zai sa a ce to gano sarki gano shugaba to shi ko sarki bai yiwa ya zama sultanan illa bi hadisi sai da mutum kare duk sarkin da bai da bai da takobi bai da bindiga bai da jiragen yaƙi bai da dawakin yaƙi to ba sarki bane in bai da dukkan makami na bakin kare to sarauta ba za ta fada ba duk wanda ya san cewa ga wani masalafi ga yawan jama'a ga gari mai dukiya to in za mu ji jahiliya za ka ji labarin sai mutum ya kawo maka da hannu saboda tun da ba makami garin sai zo a ci garin ba tare da matsala ba. Ko kuma Isra'il zan dukkan bakin kare makami min alhadid daga bakin kare. Don da lokacin da bakin kare ya zama a cikin mataki na uku Miniti ya jira da ilayi na bukatuwar ɗan adam ga bakin kare. Kika sauke sai Allah ya yawaita bakin kare da yawa. Kuma ya sauke ya sauke mai yawa. Masha duk kowa da kowa a duniya yana iya yana da ikon da ya amir da gada ma na bakin gare. Amma saɓanin zinari. To amma in aka kwatanta shi ko zinari da duk duniya babu zinari gaba ɗai. Ba abin da cutar mutane. Don haka tun da ba tun da ba tsananin buƙatuwar komi da zinari na a rayu da shi ba dole bane sai da shi aka rayuwa. to don haka mai neman dinari ya zan kamar mutakafirin mai alfahari mutakafirin mai girman kai to tun da ya zama haka sai mai dinari sai dinari ya zama sa'aban mai waya mai waya samu galiban garin farka galibin ada hazin shekaru wannan kiran min hadisi na bakin kare to hazin shekaru min hadisi wannan kire na bakin kare tattali na kana sayan da don noma adaran ya karraha abin da haka saye na kai noma da shi mana kwashe ko haiwa to wanda haka sai kai noma da shi da karraha da za a ce ka sai kusancin saminar tsari na zinari nan za a gano ashe Allah ya sauke bakin kare da ka zo daidai karhin da zai maka kwashe ko ya maka haiwa an kashe iri ne ka samu na zinari ka yi aiki da shi to ta nan da za a gane a shi sauƙin da Allah ya kawo da sauƙin gare ba ɗan kaɗan bane ga su da ƙwaramuna ne amma kuma yanzu a kana iya cika tirela da baƙin gare wanda sannan a baka daidai ƙaryan da zai maka haiwa ko kwashe na zinari To haka al'amarin yake duk abin da muke da bukata gare shi da yawa, muke da tsananin bukata gare shi da yawa, da tsanani, sai Allah ya sauke mu da shi. Mu dai manyan bukatun manyan bukatu abin da muka tsanta bukatun muka Allah shi ya rama shi. Da barka wa ta'ala. To muna asa Allah ya sa lana ya yawaita muna ita rahamar da yawa don kowa shi kowa shi samu sauƙi shiga aljanna wani alamar lahu Allah ya san wa bakin ƙarfe wani alamar lahu manyan ruhu wani alamar lahu don Allah ya bayyana da manyan ruhu wanda ke taimakon addini wa rusulun mai taimakon manzannin Allah ya taimakon a wajen bin zalin hadini na saukar da bakin ƙarfe ai ta ƙalin rukunatu yana daga aikin bakin kare al'ummatu sojanci da haka ba a soja sai da bakin kare ko ta kogi zamanin da kwakwa ko jini ga zamanin duniya alimar lahu Allah ya sanar da ko ya bayyana da manyan soji da mu wanda da tafi addini da na alat alhamdu da alalin kayan yaki sun da hali a cikin yaki wanda su rubu kuma wanda ta tafi marugo manzanni ne da gudunmuwa ko kuɗi ko abin kuɗi inna Allah shi Allah kawiyyu mai ƙarfin iko ne azizu mai buwaya la hajja ta mu irin mutum kuma bai da bukata ko a taimaka musu lakin na ha amma ita taimakon tamfon ya jira tana amfana wanda ke kawo gudunmuwa da Allah ko da annabawa ولقد رسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في
ومنهم مهتد وكثير منهم فاسقون wani kadar zama Allah subhanahu wa ta'ala ce da kadar zama Nuhan daga cikin rahama ta Allah aiko annabi Nuhu alaihi salatu wassalam wa Ibrahim da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wa ya Allah tin da ke mun wata muka tsayar da annabta a cikin zuriya annabi Ibrahim da annabi Nuhu alaihi salatu wani kitab muka tsayar da saukar da littafai a cikin yani al-kubra littafai al-arba'atu guda hudu at-tawrat at-tawrat والإنجيل للإنجيل والزبور للزبور والقرآن للقرآن كل هذا نزل في ذلك ذر إبراهيم دكا ولن أن زوجة المشركين وجاء النبي إبراهيم عليه السلام فمنهم مختلف daga cikin zuriya annabi Ibrahim akwai shiryayyu wai su kama hanya da dama ba ka fiye min amma ne mayawaita daga ciki fasikuna sun kauce ba ga Allah Aulad Ibrahim da ɗayan annabi Ibrahim fi yin mummuta duna akwai shiryayyu ولكن أكثرهم فاسقون أما يوم يوم فاسقين ثم تقول قل قفينا على آثارهم بعيسى بن مريم ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وهدانية وهدانية لابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء أموالهم وما رأوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون
ثم تفينا على آخرهم برسلنا bayan waɗannan annabawa da zuri'arsu sun wuce Allah su sai muka biyar da mutum na da marzamu wani dan ba da wani sai bayan sai ala asirin da sawo yana daga cikin sunar annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana mai bibiyar sawon annabawa kuma shi ne sha ya samu annaba gaba ɗaya suna karɓar masu suna a wani kafa ba zai faru annabawa wakafai na cikin zama maryama mun bi yadda annabi isa ɗan maryamu ahirar anbiya ya ƙasar muhammadu shi ne ƙarshen annabawa kayan annabi sallallahu alaihi wasallam wa atai na mu injila mun ba shi littafin injila wanda allah fi kullu da labina sab'u rahmatan mun sanya tausayi wa rahmatan da ke kai fi kullu da labina sab'u a cikin zukatan masu yin addinin annabi isa a nan salatu wasalam isa ka da fi kalmi a fadar annabi isa ya zama mai tsananin tausayi wani hamatan da jinkai shari'ikan matsalanciya za ka ake kuban tashi da mai kiwon dabbobi mai kuma ɗauko dabbobin ya rubuta dabba ƙarama wanda daga cikin sanin sifofi mai da masu kiristanifi kuka yi suke ɗauko zana hoton annabi isa yana rubuta da dabba ko dukiya ko abuwa ko abu ko kuma da to wannan wani wani title ne na ko alama title na cewa addinin ko addinin tausayi ne kamar yadda addinin musulunci shi kuma yake addinin zaman lafiya don haka matakin addinin musulunci shi ne inda ka game su ɗan uwan ka musulmi sai ka miƙa mai biyar ka ce assalamu alaikum sai ka miƙa mai biyar ma'ana assalamu alaikum zaman lahiya ya tabbata gare ku amma a wani wuri a cikin waɗannan abubuwa guda da waɗanda kan yi kamar ma'ana musulun an da musulun ala musulun domin ne ma gaji yadda wani musulunci ni ma ga na ka gina musulunci sai mu gama kai biyar na musulunci ni biyar na musulunci in mun bi waɗannan biyar biyar na musulunci da na ka da nau to za mu zama lahiya don haka an ke cewa al-muslimu man salima al-muslimu wa min lisanihi wa yadihi ba za la ke cewa wanda aka kira musulmi dan daga ya sai wanda sauran musulmi suka aminta daga sharrin bakin shi ko sharrin wani don haka al'adar bahaushe ta zama idan mutum ya gaisa da kai ya miƙa ma hannu ka gama sai ka tsora ga kirjinka wai wannan tsora da ka yi ni ba jin komi da kai ma ka mun gaisa kai ma ka ana kai hannu da biyu ni ma ban jin komi da kai ma ba ka da komi da ma'ana tsaman lahiya tsaman lahiya to kuma musulmi za su samu kewar الإسلام a shi kalmar musulunci zaman lahiya shine kambi da tabiyu da kambi na musulmi takin musulunci zaman lahiya don haka duk wanda ya zo da abu ba zaman lahiya ba a cikin musulunci to bai ba cikin musulunci a gashi zaman lahiya ba don haka aikin satanci ba cikin musulunci duk wanda ya gan shi to cikin kakkan mutu cikin mutane amma ba da shi a cikin musulunci ba musulunci ya sha tattalin dokoki da al'adar mutanensa da gaisawa assalamu assalamu da kula hannu da kirji ni ban jin kwanni da kai ba ka jin kwanni da ni to sannan a wata rana a wayi gari wanda ka ce mutum salamu alaikum to kuma wannan hannu wata ta a'a za ka ka tunkula wannan hannu da mutunci ka kai mai umarci bayan ka ce mai wannan hannu ma'ana ta yi alkalin islami hamza da kunnan mutunci guda da tsaunidi sallah azumin da ka haji to kuma su ne za ka dunkule ka kai wani ɗan da ku bayan ya yi da ku ko kai ka yi da ku to bai dace ba ga mai musulunci sai in ya yi da wannan addinin na musulunci bai rungume shi ɗari da kuɗin ba sannan zai kai mu wani bugu ya ɗauki addinin gaba ɗaya da yake kayan wanda shi kuma shi zai buga mu wani idan mutum ya yi tunani da kyau ta ba shi ba. Allah subhanahu wa ta'ala ce mun yarda annabi Isa da sauran manzanni wa ta na wani jira mun bashi da wajila wa ta na tun kullu da jira ta bamu da abadan mun sai ji mun kai wada masa da sautai fi kullu da jira a cikin zukatan waɗanda suka fi shi a abadan wada masa shirina ta matsanciya wada habaniyatan kuma akwai rubaniyanci yake kira rubaniyanci rukunan misali kaka tsewar iyali idan mutum ya ba ruwan da mata wacce halu salami da kama ɗakuna na bautar Allah ita da uwa ita wannan rumaniyarci su kiristarifi sun kirkiro ta ai ma an zara hallahu Allah bai saukar da rumaniyarci ba sun injiri a cikin injila inda mafsa da uwa kada kirkiro su kai min kibali an mutum daga katarnin kansu suka kirkiro ta fali hada ba'at don haka tun da ba saukar da ita aka yi ba sai ta dozarta don haka wanda zai yake a yanzu ya kai matsayin farko yana zaune ba ruwa ne da iyali to in ba a samu a kwana a tashi sai an ga ya fita hanya don haka wani lokaci kan labarai cikin rediyo cikin ana faɗin illa ta wasu daga cikin su masu sakin hanya ba mutum ya ce ya ɗauki kai ne a cikin wannan matsayi kuma sai a samu ya yi rafe kuma na ɗan ba bisa ka'ida ba don inda har ya tsaya bisa addinin da aka ce a yi aure aka bi hanyar auren da ba matsala to sai ya zama saboda an nuna za a yi bisa ka'ida da annabi isa alaihi salam ya tsoro ita to kuma sai a kasa wata sai a fiki layi a bi hanyar da ba tashi ba shine Allah subhanahu wata'ala ke ibtada uwa sun kirkiro ta ma ka tauna har alayhi mu ba mu wajabta masa ita ba ai ma amarna mu biha ba mu ce dole sai sun ba illa bi ma'ana lakin fa'alwa sun yi wannan rubaneci irtiga alwani lahi neman yarda Allah awwal insha'in farkon kirkiro su ne rubaneci ga rubaneci azuhur talab alwani lahi ta'ala shine neman yarda Allah tabaraka wa ta'ala fama ra'awha haqqal ajiya sai ba su kiyaye haƙƙin wannan rubanecin ba walakin nan gayyaru amma sun canza ta sun murmura ta ba ma ra'awar rubane ta ba su kiyaye rubane shi ba hakikanin kiyayewar ta na farko sun kaɗa cewa addini a majiza suka shiga cikin addinin masarakin su amma akwai mayawaita da suka wanzu da addinin annabi isa alaihi salamu sai kuka imani da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin Qur'ani da wannan amma waɗanda suka hurmuna daga cikin suka mai da addinin sarkin shi addini gare su shi ne addinin Isa cikin da su ne waɗanda suka wanzu a kan fata har yanzu don inda duk kirkatin da ya yarda da cewa duk addinin annabi Isa yake to ai addinin annabi Isa alaihi salamu ya ba da bayani shi a cikin littafin shi a littafin a cikin littafin cewa wa mubashiran bi rasulu ina muku albishir ya ci rasulun ya ci min ba'adi akwai wani manzo wanda zai zo bayana ibn mu ahmad sura ne annabi muhammad to amma gashi ya bayyana ba su imani da shi ba sai kaɗan daga cikin su irin su abdullahi ibn salamu irin su ma'ad ibn jabal irin salman al-farisi wanda asalin can kiristoci ne amma suka dawo suka bibi cewa addinin nan ba duka gaskiya suke ba suka dawo koma addinin musulunci don haka akwai mayawaita wanda suka imani da addinin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin su Abu Ahmad a kowane lokaci yugayi runa sai suna caccan rawa suna hurhurawa yanzu ɗan ƙarfin ta ƙabilu idan ka ce kana son lujina a halin yanzu to za a kawo maka ita wajen kala goma sha biyu kuma kowane mai guda daga ciki yana cewa shi a addinin annabi isa addinin gaskiya to a littafin da guda goma sha biyu kowane guda ya saba da wani ya zai mu a gane mai gaskiya daga cikin wadannan ko da ga kaddarawa akwai na gaskiya cikin to wanda cikin cikin babu goma sha biyu amma alhamdulillah a yanzu shi wannan littafi da Allah ya mana baiwa da shi na Qur'ani in ka sai gabacin duniya China kace a baka littafin musulmi aka dau Qur'ani za a dauko maka in ka sai yammacin duniya America kace a dauko maka littafin musulmi Qur'ani ga za a dauko maka duk inda ka kura kace kana son littafin musulmi Qur'ani za a dauko maka to Qur'anan ne kuma da wanda an na America da na China da na gabas da na yamma da kudu na arewa da na tsakiyar duniya in ka tattara kuri guda baki guda ba zai wurwura ba don haka shi a tabbata cewa addinin musulunci addini ne na gaskiya ko shi ne zaɓaɓɓe kuma an yi an yi a canza alƙur'ani abin ya gagara saboda ni saboda Allah ya riga ya ba shi immunity cewa ba zai canzu ba don haka mu musulmi mu gode ma Allah bisa wannan baiwa wanda Allah ya nuna duk hanyoyin da aka bi a ta yanzu social media aka biyo wasu ƙur'anai waɗanda ya an kadin za a ce sun zaɓa da waɗanda aka yi. Domin alhamdulillah waɗannan masu ɓanna har yanzu sun ci shiga ga hannun jama'a. Kuma masu wayewa a cikin wannan tafiya sukan ba da labarin cewa akwai ƙur'ani mai siffa kaza wanda an gano cewa ba na gaskiya ba ne. Saboda mu saboda kariyar da Allah ya ba alƙur'ani. Allah yana cewa inna man nasallu zikra wa inna lahu lahafizun. Mu muka farkata alƙur'ani kuma mu ba ma shi kariya. don addinin mu shi addinin da annabi ke ba labari da yake cewa saraka kafin alal mahajjar da bai bari na baku akan tafarki mai hauke lainu ha kan hariya a darenta kamar ranar fito addinin musulunci ba da annabi muhammad na nan shi ne da rana yanzu ba da annabi ba ya nan shi ne dare to da zamanin annabi na nan ranar da yanzu da ake dare kan hariya to kamar ranar ce don duk abin da yake bukata na musulunci in ba gane ba alkur'ani ka tambayi malamai za su ma bayani insha Allah in wanda malami bai gane ba wani malami bai gane sai in kai kai kangara ka ce a sai a cikin malamanka ka dai ka bayar tambayar amma in ta gane da Allah zai gani to kana ya bude tambayar ka duniya a ba ka amsa ka amsa ka dole ka gane fa atana allazina amanu minhum ajrahum wa'anda suka yi imani minhum daga cikin yahudu da tsara wa'anda suka bi addinin annabi Isa suka dawo suka bi addinin annabi Muhammadu to mun ba su ladan linkin biyu wa kafirun minhum amma dai yawa yawan su Allah wa kafirun minhum ma su kula yawa yawan masu kiristaniki dai sun kace layin da ya dace su bi wa'anda suka yi imani minhum daga cikin sun suka wanzu akan addinin annabi Isa فكوكا لوكس لما رجع إذا دعنا أنا في هذا الزمان أربعة ثلاثة وكم كان ممكن تقول أقوي كان أكيد المسؤولية أقوي ملكانية أقوي يعقوبية أقوي إسرائيلية كنتم أن فقط إسرائيلية وساكن إسرائيلية كنتم أن أكيد المسؤولية ونحن نقول Sufa ɗin Nusuriya su ne ‘yan aƙila Kiriniki, masu cewa inda lafalin Filansu, Allah shi na tsayin alloli guda uku. Sai malakaniyar kuma daga cewa a annabi Isa ɗan Allah ne kai tsaye. To to sai su ko ya kuriya ai isa ma shine Allah Allah ne ka son a ganin ya bayyana ga ɗan adam sai ya sai ya shiga cikin sifar annabi isa ya zo duniya don haka ba son ganin Allah ya ga annabi isa sai suka bace gaba ki daya amma su Isra'iliya allati baqiyat ala anna isa abdullahi wanda suka wanzu akan cewa sun yarda annabi isa bawan Allah ne kuma manzon Allah ne kuma kalmar Allah ne allafi alfiha wanda ya kima da ita ila maryama zuwa ga nan maryam wa ruhu minhu kuma ruhi ne daga Allah ruhu mai tsarki daga cikin wanzaccin shi ne wajen harashi tsarki da tashi wanda ya kima mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutunta lokacin da lokacin da yan gudun hijira na musulmi suka bar kafar habasha ko jafar da abu ɗalib suka zo ƙasa ta yi wurin gudun hijira sai nan mutane ƙwai sha da tura da wata gudunmuwa da tallafi ga sarkin habasha da yashi a ba shi gudunmuwa a ba shi cin hanci a ba shi wannan taimako don ya bakar da mutanen ƙwai sha ko da kan gudun hijira su a wannan lokaci amur ɗan adam bai musulunta ba shi ya tafi a wajen sarkin habasha to kayan musulunci a ganin ruwan kunshi amurkan asi yakan zo can mutumin sarki habasha yana balare da shi kuma sai yana yana kan tashajiya to da wannan lokaci ne mutanen sabba annabi aka matsanta musu a garin makka sai aka ba annabi ba da dama su yi hijira su tafi kasar sarkin habasha su zauna kayan a samu wadatuwa kayan a samu ƙaruwa kare a samu gudunmuwar ƙarni daga Allah su wani wata ala bayan sun da ko ji damuwa sai ruga ya masha to sai kulai sha suka damu sai suka tattara zuciya mai yawa suka ba amur ɗan asu da sai ya kai ma bikin sarki da shashi sai aka ba shi wani hajiya mai ba su ko muna bukata da kai da kira da shafi Allah na mu na kulai na kulai sha suka gudun ya kan su ɗata magani kuma ke kuka da mutane barka to bayan an zo aka sallama mishi shi kenan suka gana da ta gina masha don suka ce mata ga abin da ke da bukata ya ba su ɗin mamu da wuce a ban ɗaukan mutane suka ga alherin ƙasata suka zaton samun alherin ƙasata suka zaton samun zama lafiya ƙasata kawai in ɗauke su in bayar da waɗanda in nan ba da su ba zama kuma zuwa abin da ya kamata yanzu a sai a kira su in ji ne aka yi da su to duk zaman da suka yau kanin wannan rana ba ruwan sarkin habasha ga mutanen makka da mai gudun hukarwa da yau abin da dai an buƙatar su a basu kusan da lahiya don haka ba ruwan shi da ku ba ruwan shi to shi ne sai aka karanta samu aka ci a ta kira su to kahe a dawo sai shi an ruɗa a sai ce mafarki ran kai ɗin waɗanda mutane bari mu haɗa masa wani abu wanda ba su gani ba ka ga ya zo wurin gaida kai sai an aji kirji gaba ga ƙasa an irin duba da yarbawa to sai aji kirji ga ƙasa sannan ai ma ina kwana ko ina yi to yanzu waɗanda mutane duk wanda ka kai ba su tsibin zawa irin wannan duka su ga sheka shi kenan sai muta sai kashe to babu da gina jiya sai ga jafa da abu ɗari yana gaba ina jayi da zuwa ne sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da ake sallama sai ce muku kai ɗan gudun hijira me yasa ba ku kai da ni ba da irin wani mutanen ƙasa ta ke gaishe mu sai suka ce mashi abin da yasa ita gaisuwar da muka yi maka ita ce gaisuwar da muka wa annabin da Allah ya aiko zuwa gare mu don haka mun girma ta kwarai ita kalma assalamu alaikum ita ce muka gaida annabin da Allah ya aiko mana sannan assalamu alaikum ne ita ce gaisuwar ɗan aljanna mun ga kai mai da addini annabi Musa Isa ne ya haka muka ma kai su ne da aljanna sai shiru sai shi ko ba bin lahi a kai a dauko malaman ku masana at-taura ku zo ku zanna a ayi tambaya ga waɗanda mutane da kun ga waɗanda gudun hijira idan aka ji suna ɗauke da matsala a bara ku ga mutane maka adamu idan suka ji ba su da matsala sai ba su mazauni shi ne aka zama aka zauna jira aka ɗauka waɗannan malaman na fara shi ke nan sai suka ce mashi ma ta ƙuri sun yi sabon mariya me za ku ce game da isa ɗan maryam da an matsayin shi a wurin ku sai aka rasa masa suratu maryam alaiha salam tun daga farkon tsanin tsakanin har ya zuwa inda aka kai ƙarshen zalika isa ɗan maryam ƙaunin haƙƙin da biyu ɗin yamta ruwan ما كان لله أن يكون له ولد سبحانه إذا قدر أمرا فإنما يقول له كن فيكون yana rike da wannan shi haka hannu sai ya ce wannan kalmar kun wasu ita a daidai bisa addinin da isa ta kun tsara ko da ya cikin ke gaba ba ku rage ba ku tsara ba kai ku kai ku zanna cikin ƙasa ta ni da Allah ba mulki ana ku da bashi ba don haka ku tafi duk wanda ya taɓa ku san ko da ba ni a tsarin jirgin ku to daga nan ne mutanen a ƙuran shaya abin da kuka tabbata shi ne shi harshe ko ta habasha ce ba ko ko ta zaure to daga nan ne aka yi turuwa habasha ana zuwa ga duniya har aka samu sama lafiya aka ba da iko a yi hijira sai aka yi hijira zuwa madina wasu daga habasha suka zo cikin zuwa madina wasu kuma suka koma madina makka kafin a samu dama jin sai bi umar da mu gudunta suna sa ran a samu kusurci jin sai bi hamza mu gudunta suna sa ran a samu kusurci ko da kuka dawo sai kuka yi abin ya ƙara hayaka tun da an fara cin manyan gari to dole kuma wasu yi kuɗa samun sauri to haka abin da ya faru har Allah ya ba ta kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya zuwa Madina aka kai su kuma gidan musulunci ta zama gidan nira ta zama gidan tubalin musulunci tun daga wannan rana haka kawo yau ba a taɓa ganin cikas da ci ma ga addinin da goshi.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسله يمسكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.
ya musulunta amma musulunci na shi dole sai zama ɓoyo bayan sun waɗanda su ya faɗa a waɗanda sun goma gaban shi sai tara waɗannan mutane malaman sai rufe ƙofa da ku bayan rufe ƙofa da ku sai ce musu ina tambaya ga ku wata auka shin wai da gaske ne cikin littafin mu ya faɗi cewa akwai wani manzo wanda zai zo ƙarshen ƙarshen banda alaƙi isa suka ce lallai akwai shi to ya akwai shi ku karanta mun tufafi kuka yi bayani fiyar-fiyar sai su abinda nake kira gare ku daga ni sai ku ku zo mu sallama mu wanda bawan Allah mu bi shi a cikin addini shi sai duk mun wace gaba ɗaya kowa ta sama kowaita ko da aka ta sama kowaita ba hanya an fi kowa gida an kulle sai aka dawo mu ɗaya gida mu ta sai ce ai dama na yi muku wangan in jarba ainihin addinin ku da imanin ku cikin addinin annabi ba in gano kuna nan daren dam ko ku a wani abu na jirgin da ku don haka to an ce ya bada yana da gobin wanda sai da wani hikima wanda turan ali muhammad ya ce gobin ya ce wannan abun da kun ka faɗi ina nan duka da wannan addini ba shi aka ce shi wannan gobin da ya magana shi ne yake cewa yana nan duka addinin mu wanda abin da ya yake dama na addinin Ali Muhammad to wannan ita hikimar da to daga wannan lokacin da ya gane ba za ku goya mishi baya ba to sai ya mutu bin a fice don haka lokacin da Allah ya mishi rantsuwa malamai sun ba da hukaru waɗanda malamai sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an daga mai sarki har shi sarki da shi ya mishi sallah wasu suka ce a Allah ne ya yaye ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijabi a kawo shi gabanin yamin sallah kuma aka na shi shagarin jara'a wala ai hal malamu sai mu da da dama wala ai hal mu dai a matsayin mu da imanin mu inna allaha ala kulli shay'in qadir duk abin da aka ce Allah zai yi to mu gare mu ganin muka abin da yake yi don haka duk an kai kuma an taɓa makamancin sa ai annabi Muhammad alaihi salatu wasalam lokacin da yake Isra'il ya dawo Quraisha sun tambaye shi inda gaske ne ka zo Isra'il ka dawo yi muna bayanin masallacin kudu tunda musamman da taɓa zuwa ba Allah ya ɗauko ya sa malakar zibu ya kawo mai masallacin kudu gabanin yana ce muku gabanin kaza akwai kaza akwai kaza yammaci ne akwai kaza akwai kaza arewa gare shi akwai kaza akwai kaza kudu gare shi akwai gaba akwai gaba sama ne ga yanda ga yanda yake kuma ciki ne ga yanda ga yanda yake to wannan matsayin mutumin da a irin nashi imani ke wai amma a kan bangaren malaman tasawuf ga malaman tasawuf na su fahimta Allah na yaye mutu hijabi ya da kasan yanzu yanzu da Allah ya kawo yaye hijabi ai yanzu bature na zuwa ya baka ma'auni yanzu ka auna ka ce ga ruwa na ɗaya kan mita kaza za a cimma ruwa sai aka diba na a ce cikin wannan ruwa ɗaya kan wuri kaza za a cimma dinari ko za a cimma bakin ƙare kaza to wannan na'ura ce ta bature Allah ba bature wannan dama ina ga mutula ta annabta don haka wani bai ya ɗauko wannan ci gaba na turawa to kafin a zirko wannan ci gaba na turawa an riga an ce malaman su zama sun wani wannan gona يا أيها الذين آمنوا يا قوم إيماني إيسا أنك إيسا اتقوا الله وذكروا الله وآمنوا وكفك تاجر رسوله da manzo ne Muhammad annabi Muhammad yusuf sai Allah ya baku shuklaini ma'auni biyu ba na lada biyu nasibai ne ga so biyu min rahmatuhu daga jinkai liman kun bin nabiyyi saboda kun iman da annaba guda biyu wajen ala kun nuran kuma Allah zai za muku haske a cikin zukarta tarshu da bihi wanda za ku bambanta shi kuna kai kawo Allah ta ra'i da hanya wai bi lakum kuma Allah zai gafarta muku wallahu ghafurur Allah mai yawan gafara ne rahimun mai tsananin jinkai da yalla ya alama لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
Allah subhanahu wa ta'ala ce da yalla ya alama ai ni ya alama a hajji Islami saboda yahudu da nasara a masu aktaura الذين لم يؤمنوا بمحمد وان متجمعة أنزل محمد با الله يقدرون على شيء don su san ba su da iko ga nimman lafi da barzan Allah Allah daga cikin mallaka in ya tashi ba ba ba mai harawa don haka ya ɗauki mallaka to kan ya zama ɗabuɗu ila ba ma fi tsano saƙanin abin da yahudawa ka yi yawa annan wani ba'ul layi wai kun tura masoyan Allah wa abu ma'amur kamar tsiya su daga Allah وأهل الوالي هو سنية تزيد أو يصلى وأن الولد يوم الله الله ينا سنة يوم الله زني فالله تنا جهنم الله يوتيه من يشاء ينا بارك جوان جناما فيوتي المؤمنين اليوم ينا باما إيماني مرة لا دائما والله الله يقول فضل الأزيم شين ما أشوف الله وكتب الجنة
صدق الله العظيم
آية الكوفي ومن يوم تكون جهنم أن تأتى على ذات يدا الحمد لله في الناس alamman tana da guda ga ƙungiyar kasuwa ta mu daga yin ƙarfin da su kuma ƙungiyar ƴan baro da ƙungiyar ƴan ƙungiyar da suka aiko da zama a zuwa wani muhalli da karanta musu alamman tana da guda ga Allah ya buɗa Allah ya buɗa da su ana bunƙasa harkar ta kuma a wani kuma duniya وما أمركمك وما أمركم الله سبحانه وتعالى البركة آمين وكرمت آية الكرسي وأن تقوم بقدامه ما هي جريمة الله سبحانه وتعالى الله تعالى يجبرك عليها kuma wannan shugaba ya su ba da duk da wannan wuri Allah shi ka kare mu da kuma wannan wuri na wuri na Allah ya shi kuma mu kan samu da kan samu da Allah ya shi Allah ya ba su wannan tabi'a Allah ya ba su da Allah ya ba su da amin amin
Amin.